فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والناصر لما سبق لا أكل نفس الله ولا أجل إلى صراط المستقيم وعلى آله حق الدنيا وبشاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا آل فرعون في الدين ونفس من الثمرات لعلهم يذكرون إذا جاءتهم الأمر قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى وما فإنما طائرهم من الله ولكثرهم لا يعلمون جواب أبو الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن الذنوب namke karanta wasu ayoyin alƙur'ani mai girma da yau na rana ta saboda wata na ramadana da rana ne muhammadu sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya zama daidai da talatin da wata hudu miladiya masu bisa alaihi salam dubu da ashirin da uku da za mu tashi a kan wannan aya wanda ci gaba da akan abubuwan da suke faruwa tsakanin alaihi musa alaihi salam da ainihin mutanen zamanin sa ba za su kaurin da ba su saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yin da wani kallon na amin fir'auna da bismillah hakika muriki mutanen fir'auna bismillah da ma'ana fari da kani da fari saboda haka shi alu ya ɗauki mutum da zuriyarsa suka ainihin ana fassara shi a wani al'adu saboda haka ya kace alu fir'auna da wanda suka haɗa jiri da wanda ba su haɗa jiri ba su ake magana saboda haka da wannan kenan sannan kuma sinina in aka ce sinina a ainihin a larabce zarki ne na sanadu sanadu kuma shekara ne to amma adadin larabawa idan suka ce shekara irin wannan suna nufin ma'ana fari aka yi shekara ɗaya biyu uku a jere domin shi fari da aka yi a shekara ɗaya to bai suka tasiri a cikin al'umma ba saboda a bayan akwai ɗan gurgudun ma'ana wadata kaɗan aka yi fari a shekara ɗaya bai suka taɓa al'umma ba amma an zera shekara ɗaya aka shekara biyu aka yi shekara uku ana zera fari ko karancin ruwa to a nan ne ainihin zai shiga cikin mutane shi yasa wannan mafarki na na sarkin da ya mafarki a zamanin annabi yusufa ainihin ke cewa sabon shi daru ma'ana amma za a musu ainihin sabbin nan wanda suke masu sauki ana samun amfani ana samun amfani su ku dinga tarawa ku dinga tarawa saboda akwai sabbin shidalu suna nan suna tafe shekaru bakwai ne su kuma fari za a dinga tserawa a cikin su aka yi shekara ɗaya aka yi fari aka yi biyu aka yi fari har aka ce shekara ta bakwai ana wannan farin to dole ne dukkan al'umma wannan wurin su jigata saboda haka ake kiran su aka yi zambi na sanatun ma'ana aka ce sinina saboda ma'ana ina shekarar farko ne ba su ganin ma'ana tasirin wannan ainihin kwalibin ba saboda haka wanda shi da inda aka ce a kasana ala fir'auna bis sinina mun rike su da ainihin a shekarun fari shine a jinsu nan za ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane addu'a mummunar addu'a daga cikin ainihin kafurin wasu gari sai ke ce musu ainihin Allahumma sab'al gaska Allahumma sab'al gaski yusufa ko kuma Allahumma alaihi bisni la tafsiri suba Allah ka mutu ainihin azaba ta ainihin fari shekaru irin ainihin farin da aka yi a zamanin annabi Yusuf nan na wayannan mutane saboda haka Allah ya ce mulki an fir'auna bisinina da wannan ainihin fari din shi fari ma'ana abu ne wanda yake ainihin mummuna mafi yawan lokaci yakan zo da ainihin zarraba ne zarraba al'umma ta yi abu sai Allah ya jarrabe da ainihin fari kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a wani hadisi cewa mutane ba su sauya mutu ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da fari da kuma rashin albarka a cikin ainihin abin da suka noma da haka idan wasu mutane suna yi to wannan abin zai shafi kowa da kowa kamar yadda ake cewa a misali mutane suna cikin kwale-kwale wani in ya fasa kwale-kwale shi kadai sai ya dawo duk wanda suke ciki to haka shi zaman duniya na haka yake wasu idan suka yi sai ainihin su dawo kamar yadda Qur'ani ke cewa wanda ku fi lati manna da da da wurin ku kalisa ku tsoron fitnar da in ta zo ba wanda ya aikata zalunci kawai za ta samu ba za ta samu kowa da kowa domin in haka ya taɓa faruwa a zamanin annabi Musa alaihi salam din bayan ainihin Allah ya tsinta su da Fir'auna sun koma ainihin yankin su na ainihin Isra'ila suna zaune sai ainihin aka yi musu fari da tsanani wanda aka rasa ruwa har dabbobi suka shiga da mutane suka dinga shiga ta aka yi roƙon Allah aka yi roƙon ruwa Allah bai roƙo da ruwa ba alai Musa alaihi salam sai tara mutane da ke zaɓuro mu je bayan gari a sai a roƙi ruwa a wata ainihin wani filin da ba a zaɓi Allah ba ma'ana a wata sahara shimfiɗaɗɗiya wanda mutane ba su rayu a wannan wurin ba ba a saba Allah a wannan wurin ba a yi roƙo aka fi da jama'ar Allah Musa alaihi salam aka je aka tsaya aka yi roƙo aka yi roƙo ba abin da ya faru dan girgijen ma da ke saman sai Allah ya ya yi so jira da so gaba ɗaya saboda haka sai Allah Musa ya dake kalimun Allah ne suke magana da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya rabbi wannan wani irin ainihin azaba ne sai Allah yake cewa annabi Musa alaihi salam ai akwai wani mutum a cikin kunnan sun kai kusan dubu saba'in suka fito bayan gari lalla ke cewa akwai wani mutum a cikin kunnan ya yi shekara arba'in yana saba ne kuma sabon mummunan sabo ne da aka dan shi na hana wannan ruwa saboda haka sai annabi Musa ya waiwaya da sai Allah ya ce amma ka gaya masa ya fita a cikin ku yana fita zan fito muku da ainihin ruwa annabi Musa ya ce ya Allah sai ya zan fitar wa wa'annan mutane gaba daya yi sauti har da zai isar da su Allah ya ce a'a kai kam ka kira wa alaikul balal ko kuma za mu isar da wannan sautin naka Allah Musa ya kira yake cewa ya kai wanda kai shekara arba'in kana saba wa Allah irin wannan sabon ka fita a cikin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ruwan sama dan haka sai shi wannan bawan Allah ya waiwaya waya bai goni ya ba sai ya gane cewa da shi ake magana saboda haka sai ya lulluɓe kansa sai yake cewa ya Allah yadda ainihin ka rufa min asiri shekara arba'in ina wannan sa'a ba wanda ya sai daga ni sai kai ya Allah ni kuma na kawai idan ka yafe mini ba zan sake aikata wannan sako ba da aka atake bai kawo mu kalmar sa ba sai sama ta hado da girgije aka ainihin sake ruwa mai karfi kamar ainihin bakin turu alai Musa abun sai ba shi mamaki sai ke cewa ya Allah ga abin da kace baka kowa ya fita ba kuma gashi ka sako ruwan sai ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa ya Musa ai abin da ya fara suke ruwa wannan bawan Allah nan ya yi tuba tuban da ainihin dole ne ainihin ya bai masa saboda haka sai annabi Musa yake zato ya Allah ka nuna mini wannan bawan Allah bana saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala haba ya Musa mutumin da ya shekara 40 yana sa mini ban kunyi tashi cikin mutane ba har sai da tuba min sannan kuma in nuna shi ai ba zan nuna maka shi ba da haka to wannan malamai suke cewa mutum daya yakan iya jawo ma'ana a samu fari na ainihin ruwan sama wanda zai shafi dukkan ainihin al'umma sannan a zamanin a zamanin sai na umar radiyallahu ta'ala anhu an yi wasu fari mai tsanani wanda ainihin irin wannan farin a ainihin a sai na umar radiyallahu ta'ala yayin maganganu da yawa akan wannan farin da ainihin aka yi ya kuma dinga faɗin mafita saboda mai ayyukan mutane ne suka lalace wannan farin an yi ne a shekara sha takwas da hijira wanda wannan farin a tarihin fari a kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a ji fari irin wannan farin ba domin ana kiran wannan shekarar amur ramada ina ainihin kabi tarihi na ainihin tsira wannan shekarar saraniya ta ta fari a zamanin sai da umar aka yi ta sai da umar ya ce wato a fito a dinga istighfari a fito a dinga ainihin la ilaha illallah a fito a dinga tsorobarwa a bar ayyuka munana har yana cewa ya Allah karka halakar da wannan al'umman a hannuna ma'ana a zamanin ina halima ai ainihin halaka saboda me saboda farin da aka musu mummunan fari ne a zamanin a Madina domin har ta kai da cewa ya kasance ainihin mutum dabbobin daji sukan baro daji sai su zo ainihin kusa da gari saboda dajin kansa ma ya riga da ya bushe babu komai a cikinsa abin da ya sa aka kira wannan shekarar amur ramada ma aka ce kasar ce ta madina da kewayen madina kaf sai su dawo kamar toka bakar kasa ce amma saboda rashin ruwa da aka jera mata sai su dawo ainihin launin ta kamar na kalan toka saboda ainihin babu wani amfani ainihin suke fitarwa dabbobin daji suka dinga dawowa suna kusa da gari suna neman ko za a dan zewa wani abu ainihin samu sosai mutum zai iya yanka akuya a wannan zamanin ya yanka akuya ga yunwa tana damunsa amma saboda yunwan da akuyar take da shi da rashin kyan naman wannan dabban take da shi sai ya gagara shi saboda ma'ana dabbobin kansu shiga ainihin wani hali sai na umar radiyallahu anhu da ya ga haka yake cewa ya Allah ba zan sake cin wani abu mai mai maiko ba ba zan sake shan wani abu mai daɗi ba har sai Allah ka yi mana wannan abu aka ce sai na umar sai da launin sai canza ya dawo baki saboda rashin cin wannan abu ba kuma misali yunwa sai shi ga matsayin sa na halima ba a'a abin da ya faru ya ce cewa duk abin da ya shafi bai mali ake bashi kar a sake bashi a dinga ba ainihin mutane larabawan ƙauyuka suka dawo gefen madina mutum sama da dubu saba'in suka yi lemomin su a gefen garin madina bai na umar ya ɗebowa daga bai mali ana siyar da su ana siyar da su har bai mali ya kare ba su ko kabo a cikinsa bai na umar ya aika wa amurbin asi a misira yake cewa ya amurbin asi kaga halin da muke ciki da haka ina buƙatar taimakonka saboda haka amurul asi ya yi kowa sai na umar wasiƙa ta ainihin sulai kafin kyautar da zo yake cewa ya umar ni kuma zan yi kyautar da za ka taimaka wa al'umma wanda farkon da madina ƙarshen ta misira ma'ana tawagar dabbobin da za a lafta wa abinci in na farko ya taho ya iso madina na ƙarshen su ko suna misira saboda yawan su kenan saboda haka ya turo abinci sai na umar ya dinga siyarwa ya dinga siyarwa abincin ya kare ya aika wa irin abu musul ashari lokacin yana ainihin basra abu musul ashari shi ma ya kawo raƙumi dubu da abinci aka dinga siyarwa abinci ya kare musiba ne ta yunwa da ainihin fari wanda ba a taɓa ganin irin da ba a ainihin tarihin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan amur ramada saboda haka sai na umar yake cewa to lalle wannan abu sai kuka muka yi amma Allah ka yafe mana saboda haka aka yi ta istighfari aka yi istighfari Allah subhanahu wataala sai ya yi farin a cikin shekara takwas a cikin wata wata takwas zuwa tara sai Allah ya yi aka samu ainihin abinci wani dalilin ya ya sa sai na Umar yake cewa ya kira Abu Al-As bayan farin ya ya dauke yake cewa ya amru ka je ka ka samu mutanen Misra ka ba ka shawar da nake faɗi a ainihin keta kogin Nil nan har sai ya zo kusa da Jaziratul Arab saboda duk lokacin da abin za a kawo zuwa ga haramai ne a kawo ta kwale-kwale zai soke a kan mutane su dinga ɗauko a kansu ko dabbobin su dinga kawowa amul asu ya koma ya ne tsara mutane shi su zai ce musu ga fa abin da ainihin amir mumin ya faɗa su kuma sai suka ji haka bai musu daɗi ba duk da kamar ana so a ɗauke musu kogin ne ma gaba ɗaya amir shi zai zai arab saboda haka amul asu ya dawo da amsa yana dawowa daga cikin karamu sai na umar da ya gaisa yake ce masa ya amru na kamar yanzu haka ina ganin ka kana zaune da mutanen misra kana ba shawara su kuma sun ce maka suna jin tsoron kada ainihin wannan abun ya shafi koginsu da haka ma'ana kamar sun gine saboda haka yake to ai ba wannan idan ka samu wani labarin yace Allah da ya zo da ni amma yanzu ka je ka yi aiki na mulki ba shawara domin wannan abun ba zai so da zuwa aka ce aka jawo ruwa ya mazo kusa da Jibril Arab saboda haka sai zama ana samun sauki da haka sai na Umar ya gamu da wannan ainihin asimina amma duk abin da ake so a fari a nan a gane cewa fari da rashin ruwa da makamantansu suna faruwa ne saboda ayyukan ainihin mutane shi sa Allah kuma ta rake sanda su wa'annan mutanen a ainihin fir'auna da suka yi wannan ayyuka nasu sai Allah ya ce wa laqad qalna ala fir'auna bisilina hakika murriki mutanen ainihin fir'auna da ainihin wa'annan shekaru masu fari abin da ke kuma yaye fari shine ma'ana tuba da istighfari ko kuma a samu ainihin wasu manyan bayan Allah su yi roƙon Allah ko a yi dasa da wasu daga cikin ainihin manyan bayan Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ainihin jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan yana faruwa a warkarkar na ala fir'aun da bisinina wa naqsin min as-samarat haka nan mun riki dai ainihin a su mutanen a banu su ainihin mutanen fir'auna da tawaya daga cikin 'ya'yan itace saboda ka yayin itace Allah subhanahu wa ta'ala yana yawan magana akan ainihin yayin itace malamai suna magana suna cewa nima ainihin guda biyu ne ma'ana nimar azra'a abin da kuka je kuka shuka wanda duk shekara za a girbe a samu abinci sai kuma yayin itace saboda haka yayin itacen nan suka iya zama ma'ana kamar substitute idan aka rasa abinci abu da an ruwaito ainihin a hikaya duk garin da ko yankin da suke da 'ya'yan itace wadatattu wanda ake ci to ko da ba a samu ruwan sama da zai ba da gero dawa masara ba to wani al'umma ba suka shiga cikin yunwa ba saboda haka Allah cikin da yake kawowa sai ya kawo abun abun a tare ya kawo su a wata yana cewa wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashir as-sabirin Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wallahi za a jarrabe ku shay'in min al-khawfi wal-ju'i da tsoro da yunwa wa naqsi min al-amwali da rashin dukiya wal anfus da rashin rayuka was samarat da rashin ainihin yayin gidaje saboda haka yayin gidaje zaman kansu ke yi sai sa Allah yake yawan magana ainihin a kansu a wata yana cewa wa ayatul lahum lambu mayda ahayna ha akhrajna minha ba fa min yaqulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa anab وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم saboda haka Allah ya ce to ga kasar ya yi muku ga yayin itace ya ba ku irin amma kuma ga ruwa ya kwararar muku za ku shuka saboda haka Allah ya ce ya kuro min samari idan mutane su ya itace sannan kuma wa ma amilatu aydihim abinda hannunsu ya aikata ma'ana idan hannunka bai aikata ba to ya itacen ba za su wadata kai ba da haka ka ɗauka ka dasa ka ainihin shuka don haka musulunci yana kula da abin da ya shafi dasa 'ya'yan itace manzo Allah suna sana cewa duk wanda ya dasa ɗan itace dabba ta zo ta ci ko tsuntsu ya zo ya ci to iya da lada har ila min kiyamar ne sannan a wani hadisi manzo Allah suna suna cewa duk wanda ya dasa ɗan itace to Allah zai dinga ba shi lada gurgurdan ƴaƴan da wannan itacen suke aihuwa haka Allah zai dinga ba shi lada a kenan idan kana son lada ka dinga dasa bishiyoyi musamman masu aihuwa haka idan inuwa aka zo aka zauna haka za ka samu wannan ladan ko jiddawa aka yi a cikin inuwan aka ɗan ji daɗin ta na sakar biyu uku sai Allah ya baka ladan wannan bishiyar da ka dasa shi yasa yake faɗi a wani hadisi yake cewa yake cewa idan da za a gushi busan kaho gwargwadon abin da ya saura maka kana da da yar fasila ma'ana ɗan dashe da kake so ka dasa na bishiya to idan ka samu dama in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka dasa wannan bishiyan kafin ainihin abu kafin ainihin ka faɗi ka mutu saboda bai saboda ladan da zaka samu na dashen ma'ana ita wannan bishiya din nan amma sai ga mu al'umma musulmi gaba ɗaya wannan bangaren ba mu ɗauke shi ba muna ganin irin halin da muke ciki na sahara da sauransu nan ashe mu musulmai da za mu ɗauki wayannan hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wayannan ayoyi da suke mana magana akan dashe to da ainihin ma duniyar mu ta yi kyau ana cewa sahara yana matso mu rashin dashe ne mun kore a wajen in mun ga bishiya mu yanka a zo a yi itace sai ga mutum bai taɓa dasa wani abu ya kirene shi ya raya shi ya girmama shi ba ma'ana a rayuwarsa yana ganin abun kamar aikin banza ne bai san kuma aikin lada ba ne a ce da muna haka da duk wannan wahalar sahara nan ba a dinga mana ainihin wani gori cewa kusan ta zama sahara ba a da ce kowane mutum ɗaya ya dasa ainihin bishiya kwaya ɗaya ya rere ta ta girma saboda haka da ainihin damu da duk da ake tsammani da haka wannan abu musulunci ne ma'ana ya jawo wanda shi haka ainihin ake so sannan ainihin idan muka duba ma yanzu Allah ya kawo mana sauki abubuwa da yawa idan aka duba kamar dabino a zamanin da lokacin da ake muke samu wa'annan dabinan muna ci su dai shekara talatin ko arba'in idan ya dasa dabino ba shi da siyayen da ba amma a haka suke dasawa a haka suke dasawa saboda haka wani daga cikin manyan sarakuna ya taɓa wuce wani tido yana da shi ainihin dabino da ya garbi ne yana da shan dabinon sai ke cewa sun kafa da biyu ya za ka dasa wani dabinon da shekarun kama yanzu nawa ne idan ka mutu za ka mutu ma kafin su fara aiwa sai da sun yake cewa to na gaban mu sun dasa mun ci mu goma za mu dasa na baya mu in sun zo su ci ba saboda haka to haka ake so kiran su wanda sacrifice suka yi su na farko balle mu yanzu ko dabinon kansa idan ka dasa shekara biyu uku ne za ka ainihin ya fara aiwa to amma duka sai ga ainihin ba mu damu da wa'annan abubuwa ba saboda ma'ana karancin fahimtar musulunci baya da karfi abin da yake mana ishara zuwa ga cewa wannan abin abincin mu ne saboda haka Allah ya ce to a wayannan mun kama su da rashin abinci da kuma tawaya daga cikin minas samara da gidaje Allah ya ce mun yi wannan abun la'allahum yazakkarun wa la'allahu ma'ana za su azanta da ainihin wannan abin da ya same su a ita ita izuna fa yuminu su imani fa idza ja'atumul hasanatu idan ainihin kyakkyawan abu ya zo mushi ne alhibbu wal ghina wadata ainihin yalwa na ƴaƴan itace a da tsiro wani gina da wadata idan suka samu wadata kalu lana hazihi ai wannan ai da mun tantance mu samu wannan dan sai kuwa wala ne shuru alaiha ba sa godiya a bisa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su duk mutumin da ya samu wani abu ainihin Allah ya bashi bai gode wa Allah ba to ga wannan kamar cewa dole ne ainihin a bashi dama saboda haka to haka suke saboda haka idan suka samu mai kyau sai su ainihin kalula na hazi da mun su sai a ba mu wannan wa in tusibu musayyi'atun idan mummunan abu kuma ya same su kamar zakkun wa bala'un fari da da musiba ya tsayyaru bi Musa sai su yi shumti da annabi Musa sai a ai annabi Musa ne ainihin saboda zuwan sa ne muka yi rashin wannan abu amma wanda wanda suke tare da shi ma na mu'mine da cikin mu'mine kamar yadda manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam wanda suka ga masa haka bayan ya kowa Madina aka yi wani zazzabi sun ta rinka cewa ai shumti ne na zuwan wa'annan mutane da suka dawo mana daga ainihin garin Makka nan sai za a kai ga wannan zazzabi ainihin a garin Madina saboda haka wannan shine abin da kafirin farko ba su ga annabi Musa ya tsayyaru da Musa wa man ma'ahu da wanda yake tare da annabi Musa ma'ana sarrafin su ne suka shiga wannan abu saboda haka shi ɗaya tsayyaru ya tsayyaru da Musa din nan ana fassara shi da tashahuri ma'ana ya tsayyaru shine amma wanda aka dauko shi daga tsayyaru a tsayyaru ma'ana tsuntsuwa saboda haka to abin da ya sa kiransa tsayyaru shine ma'ana sukan yi wani abu zo idan mutum ya zai tafiya idan ya hangi tsuntsu a bayan gari akan wata bishiya sai ya kare tsuntsu ya kore shi idan tsuntsun ya tashi ta dama sai aka tafiya tana da albarka da haka sai tafiya idan tsuntsun ya tashi ya bangaren hagu saboda haka sai ya fara tafiyar sai ya dawo to wannan aiki da suke yi da wani tsuntsu shi za a kira abun ainihin a tsayaran saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa laysa minna man tadayyara aw tayyira lahu duk wanda yayi wannan tsayirin wannan tamfi din baya tare da mu ko ya bayar aka yi masa aw takahana aw kila da ku ko ya ainihin bokanci ko aka masa ainihin bokanci au ta sahara au ta kila da ku ko ya sihiri ko aka masa sihiri manzo Allah ya ce da duk mai aikata wannan ainihin baya tare da mu saboda haka sai suka dinga wannan shi kuma shi mu an tashe an samo shi ne shi kuma daga ainihin ma'ana daga idan ya tashi arewan to ma'ana mummunan abu ne ya kira shi ma'ana shi kuma saboda haka ana fassara shi ne da mutum ya gamu da mummunan abu kuma yadda muke cewa a zamanin mu na yanzu ake cewa tamfi akwai wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kana shumu fa fil mar'ati aw al-dari wal farasi ma'ana sai wasu suke fassara hadisin da ma'ana sabanin abinda hadisin yake kunsa wai cewa manzo Allah ya ce babu shumti amma in ma akwai shumti to sai a ban a wajen mace ko gida ko ainihin doki ma'ana mace aka iya tambata gida akan iya tamba shi aka zauna ko doki akan iya tamba shi ma'ana shi ma sai babu alkai tare da shi haka suke fassara hadisi amma malamai kaman a ainihin a fatul bari bishirin da ya kawo ke cewa ba haka hadisi yake nufi ba abinda hadisi yake nufi in kana shi wa bidare wal mar'a wal farasi yake cewa abinda ake nufi da wannan in akwai shugumtin ma ma'ana a ran shi wanda yake kaddara shugumtin to yakan kaddara shi ne wasu a wajen mata ko wajen ainihin abin da ya shafi gida wurin zama ko abin da ya shafi ainihin doki amma ba wai lallai akwai wannan shigumcin ba ne saboda haka sai ƙara fassara shi cewa ai wannan abin abin da yake nufi shine ma'ana kamar abin da Hausa yake cewa tsafi Allah me shi ko gaskiyan me shi tsafi gaskiyan me shi saboda haka kenan wanda ya yadda da abun shine abun yake kamawa wanda ya yadda a gida akwai to shine abun da iya samun sa wanda ya yadda ainihin a doki akwai shi ne abin ya kake samun sa wanda ya sa wajen mace akwai shi ne abin ya kake samun sa saboda haka shi ne abin da ma'ana hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke kenan a wajen ma'ana shi wannan shi kuma shi kenan saboda haka mummunan abu ne kaddara abu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wani a wani hadisi yake cewa shi baya shi kumsi amma yuzibuni alfa'alu alhasan yake cewa ba na shi kumsi amma ma'ana alfalu mai kyau ina son sa yana burge ni abin da ake cewa alfalu shine ma'ana ka sa wani abu wani suna ko ka kaddara masa wani abu raja'in ya dawo wannan abu ko misali mutum ne ka sa masa misali ko ɗanka in kana so ya zama shugaba misali ka sa masa alsayyid kana ta cewa alsayyid alsayyid kana raja'in ya zamana ya ji wannan sunan ya bi shi to wannan irin su ake cewa alfalu saboda haka irin wannan sunaye ma'ana ke ce musu alfalu sai manzo Allah ya ce wannan abun kan mai kyau ne amma mutum ya shi ya kaddara abu kaza ko abu kaza wannan mummunan abu ne kuma babu kyau bai da kyau a cikin ainihin musulunci saboda haka sai ke cewa wa in tum sayyatin yasayyaru bi Musa wa ma Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ala inna ma da'iruhum inda Allah lalle ka bada ka sani cewa inna ma da'iruhum inda Allah wannan sakamakon shuntin nasu yana gurin Allah ma'ana Allah ne ya mutu wannan abun ba shunti ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa aina ma takunu yudrikum wa la kuntum fi buhutin mushayyada wa in tusibu ma wa yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibu sayyati yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah wa ma li ha'ula'i qawmin la yakadhibuna alika ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا الله سبحانه وتعالى يقول أين أين تكون تقول لو كنت في رزق مشيدا وإن تسمع وتنسي يقول هذه من عند الله إذا ما يجوا يساميسوا sai da gurin Allah ne idan mummuna ya same su sai a yi da gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne abun ya same su Allah ya ce kul kullum min indillahi kowanne da gurin Allah ne mai kyau da mara kyau idan ya same ka daga bangaren Allah subhanahu ta'ala ne ya fito amma kuma shi mara kyan aikin ka ne ya jawo maka shine Allah ya kara fasara yake cewa ma asabaka min sanatin fa min Allah idan mai kyau ka samu Allah ne ya baka tafaddulan fal abisa farla ya baka amma ma asabaka min sayyatin fa min nafsika duk abin da ya same ka na mummunan aiki kuma aikin da ka aikata ne Allah ya saka maka da shi wannan abu saboda haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa ala inna ma da'iruhum inda Allah ma'ana wannan ainihin a wannan nasu da gurin Allah subhanahu wa ta'ala yake zambin nasu a alayin da ma ma yaro min Allah walakin na aksaru la yalamun sai dai mafi yanzu wannan anna ma yusibu min indi abinda ke samun su da gurin Allah subhanahu wa ta'ala yake ba
وقالوا مهما جاءنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكنزل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما
نعم وقالوا مهما تأتنا به من آية نقول بها ما نحن لك بمؤمنين وأمطرنا عليهم الطوفان والزراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات واستكبروا وكانوا قوم مسلمين قال الله تعالى يقول وقالوا suka gaya wa Musa ga annabi Musa suka ce ma amma ta tana bi ayati ai kai duk lokacin da ka zo mana da wasu ayoyi suka fara na bi'a dan ka tsirce mu da su wata musa da za a kawo ka nuna mana sirri to ma na hada ka da muka ne ba za mu yi imani da kai ba dan ka kawo mana wannan sirri ba da alaihi sai musu addu'a ma'ana addu'a ta farko da musu ta ainihin musiba kenan to da musu wannan addu'an ba a rasa na alaihi muku bana sai muka saka musu da ruwan da ake sai masa tufana wanda muka yi maganar tufanan nan ba tufanan annabi muku ba ruwa ma shi ruwa ne da kala bukutan da yake gidajensu wawan ila ila hulul zalimin yakan isa makogoron duk wanda yake zaune ruwan sai ya haɗe shi ya zo har makogoron sa sabata ayyamin kwana bakwai aka yi idan mutum yana tsaye ma'ana ruwan yana nan ko iya zuwa ko iya ainihin sinya idan ya zauna kuma ruwan sai ya zo masa makogoro balle kuma ya kwanta haka idan mutum ya kwanta kuma zai kwanta cikin ruwan kenan saboda haka to wannan shi Allah ya musu a wannan ruwan da ake zama su ma'ana tufana wani jarada bayan ainihin sun tsoron Allah Allah ya yi musu wannan sai Allah ya sake saukar musu da alzara da fari fa a kana zan amur fari suka tsinye tsironsu wasu maran da ya yi itacensu wa kazalika haka nan wal ummala bayan sun yi imani aka yaye musu sai ayi suka sake komawa aka saukar musu da ainihin kwarkwata shi ne asus au nau'in milan kirali ko kuma wani nau'i na nabin rai fata zamba a ma taraka wani zararu sai ya dinga bin duk abin da farin suka rage shi ma ya sake lankwabe a yanzu je gaba daya wannan suka nemi ainihin gafara Allah ya fi musu sai ainihin zaki suka zaki komawa sai Allah ya zaki aiko musu da alzafaniya su ne ma'ana a ainihin kwane kamar asibiti da mutum suka ainihin gidajen su wanda amon da dukkan abincin su kwane ne idan mutum ya mutu bakin sa ma kwaɗo ya san zai fada wandama wanda ma suka nemi ainihin a yafe musu aka yafe saboda haka suka zaki komawa wandama sai Allah ya jarrabe su da jini biyu yayi masu ruwayensu wa'annan dukkan su da Allah subhanahu wa ta'ala da ayatin mufassarati ayoyi ne wanda aka dade da su bayyana su Allah ya bayyana su wa ayyana su da mai aura amma fastakbaru sai su yi girman kai an imani biha daga imani da wa'annan ayoyin wa kanu qawmun muslimin Allah ta kai mutanen annabi a mutanen fir'auna nan sun zama kawai mutane da musulmi da ma'ana musulmai masu ainihin laifi masu ainihin sabawa Allah na'am ولما وقع عليهم الرجل قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجل فنؤمنن لك ولنرسلن معك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بالغ إذا هم إذا هم ينظرون فانتقمنا فأخرجناهم باليم أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين
نعم ولما أعطى عليهم الرزق قال يا موسى إن ربك ما إليك كذلك تجعل أرض الأمم لك وجود وسماء بني إسرائيل ولما كتبنا عنهم موسى إلى آدم مبارك فارقوا إلى يعبدون فانتقمنا منهم فأخذنا بذلك أنهم تدعون آياتنا وكانوا عنها غافلين Allah subhanahu wa ta'ala ya fito da bayani akan su da yake cewa wanda ma ba alaihi wa wuce yayin da wannan azaba ta sauka a kan su mutane da rauna ta zo suka ce ya Musa ya kai annabi Musa kudu da na rabbaka ka roƙa mana ubangijinka bi ma'anin innaka da alƙawarin nan da ya maka min kashfin azabi anna in amanna cewa ya maka alƙawari in mun imani zai yaye mana azaba to ka roƙa mana shi la in kashafta anna wazza wallahi in za a yaye mana Allah zai zaka yaye mana wannan musiban da nuhinan na laka wallahi za mu yi imani da kai wala nursanna ma'aka bani Isra'il kuma wallahi za mu tafi bani Isra'ila da bi da kai kamar yadda ka ne ba da haka za mu sakar maka da dukkan bani Isra'ila da za su kasar naku ku koma san yankin Isra'ila saboda haka ya suka ga suka ga wa Annabi Musa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qalam ma ka kamna an Musa yayin da muka yaye musu bizra'i Musa da asiyon Annabi Musa ma'ana wannan musiba da wannan azaba ila azalin min balihu zuwa ga wannan lokaci kaɗan da suka kai bayan sun an yaye su mutu jiki ila hum yanqudu da sai ga suna warware ma'ana yan kudu da adamu suna warware alƙawarinsu wai su rura ala kufin suna zartewa a bisa aikata kafircin nasu ban ta kamna minhu Allah ya tafi mu kama su ma'ana da musiba da suka aikata din su aka namu jambi sai muka duniyar da su a cikin kogi wanda ake ce masa albazu mali ma'ana kogin maliya saboda haka wannan shine ainihin a kusan karshen su kenan saboda annabi Musa alaihi salam lokacin da fir'auna ma'ana girman kansa ya yawa farnan sa ya yawa sai ke cewa qala mun rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyadillu an sabilik rabbana qis ala amwalihim wa shqa ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab alalim qala qad ujibat da'watuma fastaqima wa la tajbi an sabil alladhina ya'lamun wa jawazna bani isra'ila al-bahra saboda haka Allah subhanahu ta'ala yake magana a zai Musa yake cewa ya ubangiji saboda ka ba wa Fir'auna dukiya ka ba shi duk lafiya saboda haka malamai su kawo ta ce shi Fir'auna ya yi shekara ɗari hudu yana mulki sannan kuma ya yi shekara ɗari shida ne a rayuwarsa amma abin da ya ainihin abin da ainihin ya ruɗe shi shine duk a wannan shekarun da Fir'auna ya bai taba ko ciwon kai ba bai taba ko ciwon ciki ba bai taba sanin ya ake rashin lafiya ba saboda haka lafiya ne sai masa yawa ya ji daɗin duniyan kuma bai taba wani abu na ainihin talauci ba saboda haka dan adam daman Allah yakan jarrabe shi da wasu abubuwa ba dan komai ba sai na ainihin tsoron Allah subhanahu wataala a hikimar ainihin mutum ya rashin lafiya zai tuna Allah dama Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ana inda munkasrat qulubukum ni ina wur- ina wurin wa'anda zukatan su ta karaya to har abada duk inda dan adam ya karaya ko rashin lafiya ya same shi ko talauci ne ya buge shi ko meye ne ainihin ya same shi za ka ya mazo da Allah kusa ko abun tsoro ya gani za ka ya mazo da Allah kusa saboda haka to Allah ya kan jarrabi dan adam ne da irin wa'annan abubuwan saboda ya matso kusa da Allah saboda haka ba wai Allah bai son mutum bane saboda haka shi ya sa in an duba nau'i abin da ya shafi cuta saboda haka manyan bayan Allah suka yi cuta mai tsanani ma saboda haka sama da masu ainihin wani cuta ba daga cikin ko lafiya ba ya daga cikin wani don kai wani Allah ne ba za ka yi rashin lafiya ba a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ina rashin lafiya ciwon kai wanda gwargwadon kamar yadda mutum biyun ku suke yi ni ake dora mini rashin lafiya mutum biyun ku masu ranar irin sa nake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka to wannan shine ni'imar da fir'auna ya rasa na wannan rashin lafiya ko rashin kuɗi ko rashin ya faɗi magana ba a zartar ba da aka a cikin rashin da shiga ɗari kuɗi na kula da mulkin ba saboda haka malamai suka ce to wannan shi na abin da ya rubuce shi saboda haka shi na zai musa ke cewa innaka atata fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil ardi rabbana liyadillu an sabilik to rabbana min ala amwalihim wa ala qulubihim fala yu'minu da'a azab alim Allah wannan dukiyar tasu ka shafe ta gaba daya kuma in ji Allah Musa da kiransa ya ɓaci shi mai tsanani ne ya ce Allah zuciyar ta kuma kan ainihin ka daure ta ma kan ta yi imanin ma Allah in suka yi imanin ai za za ka ba su aljanna yadda suka wahal da nuna Allah kan ma su imanin kan su ga aljanna saboda haka Allah Musa ya da zafi wa in tara kun bi fara yau da Allah bare da Allah ya ce kana da su ba da wasu kuma da kai da Annabi Harun nan an amsa muku aljanna saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya umurta shi ga wa aina ila Musa an nusri ibadi innakum يتبعون فأرسل فرعون في المدائن هاجرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لا لغائزون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك أورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما سواء الزمان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كالله إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بأساك البحر فانفلق فكان كل فرق كالصوت العظيم وأطلقنا ثم الآخرين وأنزلنا موسى ومعه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين الله سبحانه وتعالى سيكون سوى يا أخي وأنا أدرم وأوحينا إلى موسى أن نصر عبادي إنكم متبعون ينزكم أن قال أكان قد تبدأ دعوتكما أن تبيع سوى da aka sai na yi wahayi ga annabi Musa cewa ka ɗauki jama'arka a cikin dare a nusri ibadiya ma'ana ita wannan kalmar isrin nan ita ce kada ya larabci ta kawo maganar tafiyar dare ne Allah ba sai ya ce lailan ba saboda ka'ida tun da aka sai Isra'u tafiyan dare ne saboda haka sai Allah ya alusri bi ibadi innakum muttaba'un cikin dare ku tashi ku tafi da bayan da nan wanda ainihin suke biye da kai amma fa ka sani innakum muttaba'una wallahi za a biyo bayan ku da haka fir'auna zai biyo bayan ku alusri bi ibadi innakum muttaba'un saboda haka fa arsala fir'auna fil madaini hashirin fir'auna sai dinga aikawa garuruwa a taro jama'a a taro jama'a a zo a ji annabi Musa ya gudu malamai ma sun masu tarihi suna magana kan cewa lokacin da suka zo barin garin sai aka yi hikima matayen banu isra'ila da za su gudu din sai suka shiga gidajen kisa suka dan karbi yaron sarka kamar su tunda suna da wani jiki ne saboda haka da suka dan karbi sarakunan suka dan sa wuyansu sai aka shagal su dai kamar suna nan ba an kara ba cikin dare ainihin sai suka sai suka tsere saboda haka in saboda haka innakum muttaba'un fa asara fir'auna bil madaini hashirin fir'auna ke cewa inna haula la shirzimatun qalilun wannan yan jama'ar yan kaɗan wanda ainihin zaka ta mayyazu min al-ghaizi wanda fushi kadai ma ya ainihin ya ya ainihin take ta da wayannan mutanen inna haula la tilmatun qalilu wa innahum la ladaizun kai wallahi ma sun tuma da ni da haka tunda mutane da ke suka gudu a taro a ji bayan a ji halaka su malamai suka ce cewa la tilmatun qalilu din nan ba kawai yan kaɗan bane mutanen Allah musan ba mutum dubu saba'in hadda wani abu ne mutum dubu ɗari bakwai kai hadda wani abu ne su banu isra'ila amma da ke aka ce mukaddamun shi na fir'auna ma'ana rundunan farko ta gaba gaba ta fir'auna banda ma rundunoninsa su ainihin dubu saba'in ne su sun fi jama'ar banu isra'ila da dubu goma banda sauran ainihin rundunoninsu da suke ainihin biyo baya kuma sannan aka ce wa arsar fir'auna fil madaini hashirin biranen da suke karkashin fir'auna iya da birane guda ainihin dubu iya da birane ainihin guda dubu hudu ma'ana birni mai suna madina madina wanda suke ma'ana suke bin a shi hukuncin fir'auna sun kai dubu hudu sannan akwai kuma garuruwa wanda ake ce musu alƙura wanda ba su kai matsayin birni ba su kuma iya da kusan dubu saba'in duk ainihin tawagar da rawa in yi magana dole su amsa idan yadda su tattaro gwalagwale dole su tattaro saboda haka to dai aika yake cewa inna haula la tilmatun qalilun wa innahum la lalawaizun saboda haka wayannan sun fusata mu da haka dole mu fi kai mu tattashe su mu halaka su saboda haka Allah ya ce fa akhadnahum min jannati mawdun wa kunuzin wa maqamin karim muka fitta su daga gidajen su da gonakin su da duk kayan jin dadin suka baro bayan gari suka biyo annabi Musa كذلك عرفناها بني إسرائيل الله يتزمك قالت سو بنو إسرائيل فأتبعوهم مشركين su lokacin fitowarsu da suka biyo annabi Musa lokacin hudowar rana ne kaga annabi Musa cikin dare suka fita su kuma wannan fa atba'uhum mushrikina lokacin hudowar rana suka baro garin Misra suka biyo hanyar Banu Isra'ila falamma tara al-jamani qala asa Musa inna la mudrakun a haka da suka hango juna mutanen Fir'auna sun hango annabi Musa da jama'arsa mutanen annabi Musa sun hango rundunar Fir'auna sai mutanen suka ce kai inna la mudrakun Fir'auna zai rike mu zai halakar da mu sai annabi Musa yake cewa inna ma'ira fi sayahati ina tare da ubangiji na kuma shi ya min alkawari cewa in shiga dinnan dole zai shirya ni inda ya kamata yi a take a wannan lokacin Allah ya fa auhayna ila Musa an yudrib bi asaka al-bahr saboda haka a wannan Allah ya ce wa auhayna ila Musa an yudrib ibadiya saboda me saboda a lokacin bawo fawo aji saboda Allah kawai ya masa wahayi ne amma anan ga jama'ar suna dabta izo su abun kuma ainihin an sai inna la mudrakuna sala da fa auhayna ila musa a taki kawai sai muka ne musa wahayi a nidrin fi asakal bahar kada ki koyi da wannan sandan naka nan da yadda ki kogin kuwa an falaka fakana kullu firqin kadawdil azim sai kogi ya tare ainihin kowane ya zama kamar babban dutse ma'ana ruwan da ya fashe babu guda goma sha biyu kowane banu isra'ila kabila sha biyu ne kowace kabila hanyarta daban ne sannan dutsen bayan ya tsage saboda iya da zurfi sai ruwan sai ya tsaye jumudi sai ya daskare sai dawo da kaga dutse ma'ana ruwan haka ya tsaya gaba ɗayan hanya kawai ainihin a cikin wannan ruwa ɗin nan ban fara gaba gane kullum birgin kan daudin azim saboda haka Allah ya ce a fadlun da tariqan fil bahri ya fasa da ta kawo fiya da rakan wala taksha hanyar ma bayan Allah ya bude ta to takon ma sai Allah ya sa iska ta zo bure shi sai takon ya bushe babu ma abin da zai kama ko kamar mutum na ainihin tabo da rikan fil bahri ya basa busheshe Allah ya ce la ta kawo ta rakan wala ta ba mai iskan ku annabi Musa ya tafi da jama'ar sa saboda haka kana kullu fi ka daul azim wa azlafna samman akari su wayancan su kuma sai ga shi nan sun fito saboda haka sun so kusa da wannan kokin kafin su zo farkon kogi mutanen banu isra'ila sun kai rabi saboda haka a ruwa aka sai fir'auna sai ya tsaya aka sai ta gama ruwan ya aka sai fir'auna irin su hama na daman su ne ainihin yan duga ya kai fir'auna ka ga ruwan ma da ya ganta ai ya tsage da haka yanzu kai fir'auna ya tsaya ya tunziya ya gane da cewa wannan abun ainihin tsora shi ake so a yi da haka sai ya iya shiga ruwan a ruwa aka sai Allah ya turo wata godiya mala'ika suna kai sai ta wuce doki shi kuma da ya ga bode ya sai ya bi zai barbara saboda haka da aka fir'auna ya kuza sauran da kai sun sai aka dinga bi sai an je tsakiya wayancan sun fita wayannan kuma tsakiya saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya hada koki ko sai halakar da su to ani anan halakar fir'auna kenan ta kare a wannan aya shi za Allah subhanahu wataala ke cewa fa adraknahum bil yammi sai muka dulme da su a cikin wannan kogin ma'ana labarin su ya kare fa adraknahum bil yammi bi annahum kazzabu bi ayatina Allah ya tabbata duka wannan mun mutu ne saboda sun karyata ayoyin shi ba wata aya ba Allah kuma da rage cewa falan ma asafu nan da kamna yayin da budun su ya shiga shi yasa ma'ana fara ma asafu na yayin da budun su ya shiga inji Allah in da kamna sai ba kama su da ainihin abin da suka aikata da mun mutu ga Allah shi ana auna masa a tara masa a tara masa idan ya shiga to da haka Allah sai ya kama to da haka to shine sai mun kama su ne kana kazzabu bi ayatina saboda sun karyata ayoyin mu وكانوا عنها غافلين sannan kuma cewa sun rafkana za a tabbaruna a ba su ainihin izina da wayannan ayoyin da muke ainihin saukar musu na وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني القائل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون
نعم وعرض القوم الذين كانوا يصنعون مشارق الارض ومغارب التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل ما ثمروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون Allah kuma ta rage cewa to da aka ta faru a wani kuma kuma dalila sai muka gadar wa mutanen da kanu sarrafuna wanda ake raunar da su bilibani da bautar da su kuma bani Isra'ila su bani Isra'ila nan ana ganin su masu rauni ne aka yi sai muka gadar musu mashalik al'arzi ma'ana mafudan kasa ko magariba da mafaɗan mafaɗan rana ma'ana gabar da yamma suka sai zama yana ƙarƙashin ikon su allati barakna fiha wanda muka riga da muka mata albarka almai da ruwa wajen da ayi da ainihin bishiyoyi fatan da arzu ne sham ma'ana kasar sham kenan kasa ce mai ma'ana albarka ya yi kase da kasar da ma'ana mai albarka ne da aka sai muka ainihin mallaka musu duka wannan yanki ma'ana su banu isra'ila saboda ai sun riga da sun baro isra saboda haka to sai muka dan suka dawo samun ma'ana siriya kenan da haka Allah sai muka ba su mulkin siriya har ma da ko'ina inda ainihin magana su ainihin suke nisa a ita wani masharika za ta bari ba lati bara na biya wa tammat kalimatu rabbikal husna Allah kuma ta lati kalmar ubangiji ta ja wannan ita kaulin su da ke cewa wa lil anna munna arda nasuhu lawli wa nas'aluhu a'immatan wa nas'aluhu walidina dama lokacin da Allah kuma ta yi magana su a farko farko yace muna son mu su ainihin riwani wa lil anna munna da su nan waɗanda aka yi wa ma'ana aka rawar da su a bayan ƙasa wa naj'aluhum a'immatan Allah ya zamu sanya su mutu a gabanni wa naj'aluhum walidina za mu sanya su mutu ne ma'ana masu gadon bayan ƙasa to za ka ita wannan kalma ita ce kalmatu rabbikal husna din nan to wata mat sai ainihin ta shiga alabarin Isra'il akan banu Isra'ila shi Allah subhanahu wa ta'ala idan yi alƙawari to alƙawarinsa dole zai faru amma ba gaggawa a ciki zai alƙawari wani lokacin bayan shekara ɗari ma sannan alkawarin ainihin zai faru zai alkawari a kan mutum wani lokacin zai a cikin jikokinsa wannan abin ainihin zai faru to za ka haka alkawarin Allah ya yi to da aka yi to sai suka ta musu wannan rabbi ka rusa ala bani isra'il saboda me Allah ya suka ta musu Allah ya ce ma sabaru saboda hakurin da suka yi ala aza a kuyi akan cutarwar makiyansu saboda haka hakuri shi ke ba da komai hausawa na cewa mai hakuri shi kan dafa dutse ya sha romonsa da haka abin da mutum ya samu to hakuri ne yake ba shi yasa wani malamin ke cewa da sai fito ne da sai za a kwanta hakuri a matsayin mutum ya fito a fili ana ganin sa to da duniya ba aine kyautan sa ba ma'ana duk duniya da ba aine kyautan sa ba saboda abin da mutum ya samu to hakuri ne yake ba shi saboda haka to shi ne yake cewa Allah ya ce bima sabaru saboda hakurin da suka yi Allah ya cika musu wannan kalma wata bima sabaru a kalmar da ta kauce alama ne Isra'il ma sabaru wajen marna Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sai muka halakar da ma kare sau Fir'aun wa qaumu abinda Fir'auna yake ainihin halakar yake aikatawa wa qaumu da mutanensa yana da imarat na gine-gine duk abinda Fir'auna yake yi da ainihin mutanensa na gine-ginen nan Allah subhanahu wa ta'ala yake sai muka halakar da shi kuma muna gani abinda Allah ya tsawar da shi sai dai a ji a kalle shi kawai yanzu a matsayin tarihi yanzu irin su pyramid din nan a wanda ake sai musu alhurin din nan ga sunan duk wanda je musu yana zuwa ya je ga musu za ka ga gini ne an yi shi babu ainihin lista babu ainihin irin kafunan zamani masu ɗaukar abu mai nauyi su kai sama amma ka ga gini iya ganin ka mutane ne aka saka su bayi suka yi irin wannan ginin saboda har yanzu gini ka gan ko da na'ura aka sai an maka shi wannan ginin dole za ka yi mamakin sa wannan ginin kuma ba suna yin tsare wurin kunne ma'ana sarkin in sarki ya mutu sai a sai a sa shi a cikin wannan ginin a yi wannan dogon ginin kamar yanzu misali yadda za a ɗan yi kabari a ɗan yi wannan alama haka kawai a wuce to su sun yi wannan dogon wannan ginin saboda haka to wannan ginin da suke ganin sa duka mutanen da awon da suka yi Allah ya samu alƙalin wani lokacin da za idan amimal ma'ana rairayi idan wata iska ta buɗe wani rairayi sai ga ainihin gunki na mutanen mutanen fir'aunan nan wanda girmansa babu benin da za a kama tashi da girmansa a nan kuma sun da kayan suka yi irin wannan ayyukan suka bayi ake zawa su irin wannan ayyukan nan Allah ya duk abin da suka aikata na girgirin nan wajen marna mata ne suka tsoron roƙon wa ma kanu ya arshuna da duk dai abin da ma suke yi ma'ana na girgirin su nan suke ɗagawa da haka Allah ya duk duka wannan abin sai muka harakar da shi saboda mai saboda harakar ainihin su bari su fir'auna na'am
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أوثان لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما له آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء سخروا الله به ولكن ما كانوا يعلمون
نعم وجعلنا لبني إسرائيل الأرض وجعلنا لبني إسرائيل ولا قوم يعبدون على أصنامهم قالوا يا موسى لا إله إلا ما لهم وآلهة قال إنكم تجعلون إن هؤلاء مكبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون فالله سبحانه وتعالى يقول إن آياتكما كسر على موسى ne amma tsakaninsa da banu Isra'ila ma'ana bayan ya gama da Fir'auna san an halakar da Fir'auna sun samu firi maimakon ainihin su zauna kuma su gaba da bauta wa Allah tunda sun ga abu daban-daban da ya faru a su kuma bani Isra'ila Allah ya yi su da wata irin zuciya ne saboda ba wanda ya ga ayar Allah a cikin irin bani Isra'ila saboda su ne ma ba ake saukar musu da arman da wasarwa ma'ana ayoyin ayoyin ayoyin shila a zoye su fi yi sun goshi a ɗauke shi a saukar musu abin sha majalisar mai zuma suna gani ba dafawa aka yi ba Allah ya kawo musu shi ainihin wannan abin Allah ya ke batar da shi saboda haka irin wannan sun gani sun ga abin da ya samu cikin auna a gaban su aka yi ta komai amma sai ga shi Allah ya ce wajen za su bani Isra'ila al-bahar da muka tsallakar da su ma'ana wannan koki ma'ana suka sai daga Fir'auna ba ta ala qaumin yakubuna ala asnamin lahu sai suka zo akan wasu mutane da suka tukuma ala asnamin lahu akan wasu kuma san su wayannan mutanen suna bautawa ma'ana gumaka قالوا لك يا موسى تو يا كاي موسى ان لنا اله وما كما الله سنما كنتي نعبد الله موسى مسا كما له آله كما يتسمع ان مدان مو غني معنا سنا da allolin su ga allolin suna bauta musu muna gani mu ma yanzu kawai tunda mun tsaye daga Fir'auna zan saka mana gumaka mu ci gaba da aiki bauta musu abin musa yake zuwa kai innakum qawmun tajhaluna kai wannan mutane ma'ana al-ma'ana jahilai ne haisu ainihin kaban su ni mazallahi alaikum bima qultum kun fiskanci ni mana Allah ya muku da irin wannan maganar da kuke gode kullum abin da yake ya muku abota Allah shi gare abota Allah shi gare kar abota gunki kun ga yadda muka yi da Fir'auna da gumakan su da sauransu amma muna aure ruwa yanzu kun zo kun duba mana gumaka kafin da kun kawo mun duhalun Allah kuma da rake cewa inna haula mutakabbaru ma hum bi balle wa'annan mutanen abin da suke cikin wannan mai harakarwa ne ubatulu ma kanu amalun abin da suke ainihin aikata wannan ma'ana ya zama ainihin batilin fatance saboda haka mai musa ya sha wahala da bani isra'ila a wurare daban-daban saboda saurin irin nasu ba wanda ya ga abin da shi sa da kuma da rashin cewa za ka ji abubuwa ne wani fasarci kuma da halami na fifita ku akan mutane amma kuma kun ba kun kowa ainihin kusurce ba shi sa bani isra'ila ko a yanzu ne ma'ana kafin da ta bani isra'ila da yahudu ya mutunta abin zai wahala amma da tsara za a ya musulunta musulunta ya musulunta ko ya musulunta amma shi banu isra'ila a shi girman kai ne ya masa yawa domin abin da ya za ya hana shi musulunta ma imani da alaihi sallallahu alaihi ma'ana ba a cikin banu isra'ila ba alaihi sallallahu alaihi amma duk wasu alamu na annabta sun gani a cikin manzo Allah sallallahu alaihi amma tunda dai ba a cikin banu isra'ila yake ba to wannan kawai shi za su kiyama musulunta wallahi ya yi Allah ya mu musulunta ربنا انزل
alhamdulillah ana wajen sana da su ana kuma kuma da suna da sun ba da babu da wannan kuma ne kuma